الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا صبر سلك وتن محرم wanda yake a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yake daidai da ishirin da tara ga watan takwas ogas kenan shekara ta dubu biyu da ishirin da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatun wannan littafi na addurar bakiya wanda babban malami ya rubuta al-imam muhammadu bin alimamu shaukani kuma muna kokari muna dan hada bayanan muna dan hadawa da bayanan da ke cikin wanda littafi na al'adillatu rubiyya Allah ka samu dace wannan kuma shine darasi na biyu a darasin da ya gabata malam yayi mana bayani akan abin da ya shafi ruwa yayi mana bayani akan ruwa malamai sun siffanta shi da siffofi guda biyu akwai ruwa wanda ke fahir mutahir akwai kuma ruwa wanda ke fahir kawai kuma ya nuna mana ba abinda zai fitar da ruwa daga siffantuwa da siffan tsarki sai dai abin da ya fada cikinsa ya jinkirta ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku kamar yadda muka gani a yanzu kuma da izinin Allah za mu tashi a albabu sani an najasat babi ne akan najasosa shin ina da dama in ce kaza najasa ne ko ko a'a ban da dama a dai takaice ba dama mutum ya ce kaza najasa ne sai abin da shari'a da kanta ta tabbatar in shari'a ta tabbatar da kaza najasa ne to a nan ne mutum yake da hujja ce kaza najasa ne in ko shari'a ba tabbatar ba to ban da hujja baka da hujja sai abin da shari'a ta ce Allah ya samu dace malam ya ce albabu sani babi na biyu annajasat kalmar annajasat jam'i ne na annajasatu wannan babi yana kunshi da fasul kanada daga cikinsu akwai alfaslul awwal ahkamun najasat fasali na farko hukunce hukuncen da yake da alaka da najasosa wan najasatu hiya ga'itul insani mutlaqan menene ma'anar najasa shi ne imamu shaukani ya ce wan najasatu abinda ake ce ma najasat iya ga'itul insan su ne bayan gidan dan adam mutlakan baki dai kawai menene ma'anar mutlakan shin babba ne ko ko wanda yake ba babba ba in dai yana cin abinci bayan gidansu in ji sani shi ne ma'anin mutlakan wannan jasatu za mu ga samun namba ta goma a ƙasa wancan shafi ɗin idan muka koma muka duba za mu ga a hashiya ɗin ya ce an najasat jam'u najasa wa hiya kullu shay'in shine kowane abu yastakzirhu ahlul taba'i salima wanda ma'abuta ingantacciyar ɗabi'a suke kyamarsa ma'ana duk wani lafiyayyen dan adam idan ya zanto yana kyamar abu yana ɗaukan shi a matsayin najasa wa ya tahaffazuna minhu sannan kuma suke kare kansu daga shi ma'ana suke kulawa kada wannan ya shafi jikinsu wa yaghsiluna thiyaba sannan kuma suke wanke tufa idza asabaha idan ya samu tufa din kal azira kaman turoso ko kuma bayan gida wal baul da kuma bauli wannan shi dake ce mishi annajasa ma'ana dukkan abin da mutum mai ɗabi'a nagari lafiyayyar ɗabi'a yake kyama yana gudun kuma ya taba mishi tufa ko jiki sannan kuma idan ya taba mishi tufan ko jiki zai sa ruwa ya mene ya wanke shi wannan shi ake ce min najasa shi ake ce min najasa a shi kenan kaga abinda in ya taɓi jikinka ko kuma ba a ɗaukan shi a matsayin najasa wannan ba zai zama najasa ba da ya ce mana kuma at-taba'i'u salima kenan banda ko kuma ya shafi abinda duk inda ka je a duniyan nan amince ya ummul balwa duk inda ka je a duniyan nan ana ɗaukan shi najasa ne to ya shiga ciki banda abinda wani yanki za su ɗauke shi najasa wani yanki ba za su ɗauke shi ba mun fahimci wannan ko na farko kenan sannan kuma na biyu da ya ce a tabaru salima kenan banda wanda yake da rashin lafiya tare da shi akwai wanda yake inda za ka ɗauko busasshen kashi ko ɗanyen kashi ko na babba ko na yaro ka sa mashi a hancin shi wallahi ba zai ji komai ba to banda shi mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace sannan kuma nan ba ta sha ɗaya can da ya kawo mana shi ma a wannan shafi din ya ce sagirin au kabiran ma'ana mutlakan shin bayan gidan nan na babba ne ko kuma na karami ne in dai ya fita a matsayin sunan bayan gida to nan ya zama jisa kina ashe banda ko kuma ina halin da mutum ne accident shikenan ko kuma an mushi operation sai cikin shi ya fashe sai abinci ya rinka zuba to nan shi za a duba ne idan ya fita daga halin abinci ya zama bayan gida wani kawai yana jiran a tura shi ne ta babban hanji shi kenan sai fita ta dubura a matsayin bayan gida to wannan ya riga zama najisa abinda ko bai zama najisa ba wannan baka da dama ka ce mai najisa wato ma'ana idan yana nan a halin abinci kamar yadda kaɗi ba ka ci ai mutum bai ci najisa ko to saboda haka ashe idan ka ci tuwo miyan kuka ko ka ci jollof rice ko makamancin wannan sai ya dawo ya zuba a cikin riganka wannan sai dai kawai ka sa ruwa ka wanke shi a matsayin mene ka yi tsafta ba wani jisa ba kenan ashe da zaka sa hannu ka yaɗe shi haka ka yaɗe shi haka ba ruwa sai ka yaɗe ko kuma ka goge da tishu ko makamancin wannan ya halasta ka zo ka ci gaba da sallah abinka Allah ka samu dace amma matukan abin da ya fito daga cikin nan ba ta hanyar dubura ba ya canja ya zama abin da dan adam ke kyamarsa kuma yake kokarin ya kare jikinsa daga shi in kuma ya samu jikinsa ko tufarsa zai sa ruwa ya wanke wannan kafa an ana ce mishi an najasa Allah ka samu dace to dangane da tabbacin cewa bayan gida na dan adam da kuma bawali najasa ne ibn hazam yana cewa a cikin littafin samaratibul ijma shafi na goma sha tara ittafaqu ala anna bawla bin adam ala ala anna bawla bin adam duk malamai a duniyan ilimin fiqh duk sun ittifaki akan cewar bawalin dan adam idza kana kafirin amma idan bawalin nan ya zunto yana da yana da yawa walam yakun karu'usul ibri amma dugun bawalin nan bai zanto kaman kan allura ba ma'ana bawalin dan adam idan ya zanto dan kaɗan ne wanda ke ba a iya ba zai iya murwa tasiri ba ba ma za a iya kula da shi ba wannan kaga babu komai kenan amma idan ya fi kan allura ma'ana idan ya zanto yana da dan yawa yana da dan yawa wa ga'ituhu wa ga'ituhu da kuma bayan gidan dan adam na jisun wannan duk malamai sun ittifaki akan cewa na jisa ne kenan kaga dugo na bawali idan ya shiga ciki ya fada cikin ruwa amma dugon bawalin nan bai wuce kan allura ba shin zai iya maruwan tasiri ba zai iya maruwa tasiri ba to wannan babu komai babu komai wannan ko kuma a halin da bayan gida ne ɗan kaɗan wanda ke bai wuce kan guda ba shi ma sai ya shiga ya faɗa cikin ruwa kuma ya zanto babu hanyar kila za a iya kiyaye shi har ya faɗa din to shi ma wannan ruwan matukan bai canja ɗaya daga cikin sufofinsa ba sai dai a sa wani abu a ɗauke ko a jefar da shi shi kenan wannan babu komai wannan ruwa ma'ana wannan ruwan yana nan tahirun mutahhirun amma idan har ya fi haka ya yi ruwan nan tasiri ga ɗaya daga cikin siffofinsa wannan ruwa ya zama annajis Allah ka samu dace Allahu alam illa zakarar rabi to a can da ya dauko mana bayani cewa wan najasatu hiya ga'itul insan mutlaqan mutlaqan din nan yana nufin wannan najisan na babban mutum ne ko ko karamin mutum sai ya istisna'i ma'ana da mai tambaya zai tambaya to ina jariri bawalinsa fa ko kuma jaririya shine sai ya yi istisna'i illa zakarar radai amma banda yaro namiji arradai wanda ake shayar da shi mun fahimci wannan ko wanda ake shayar da shi ashe banda wanda aka riga aka yaye shi yawwa banda wanda aka aka yaye shi wanda aka yaye shi shi wannan maulin najasa ne domin yanzu abinci ya zama mai ya zama mene ya zama shine abin cin sa kullum amma wanda ake shayar da shi ba kaga abinci nonon ne shine abincin sa abinci wannan ordinary wanda muke ci tuwo miyan kuka da fatewa da mu da ma da sauransu wannan bai zama abinci a wajensa ba ina fatan bayanci wannan ko Allah ka samu dace to ya soke min namba ko kuma ya soke min namba kasa namba ta sha uku yace wa bawlu zakari radhi najisun bawlin yaro wanda yake ake shayar da shi najisa ne illa anna tatahhiruhu min ath-thawbi bin nadhi sai dai yadda za a tsarkake shi da katifa shi za a yi ne ta hanyar mene yayyafi mun fahimci wannan ko watan shi ma kan shi yaro wanda yake ake shayar da shi jariri kawai a takaice idan ana shayar da shi bawalin nan nasu shi ma wani nau'i na najasa amma karfinsa bai kai karfin wanda yake cin abinci kai tsaye ba wanda aka riga aka yaye shi mun fahimci wannan ko shi idan yayi bawali yaro wanda ake shayar da shi za a dan za a ɗibi ruwa ne sai a yayyafa a wannan bawalin ya zanto ruwan ya yi ma ya yi overcoming ya fi wannan karfin wannan bawalin shi kenan sai a yi amfani da shi a yi sallah idan kuma har da dan shi tare da shi wanda ke za a iya matsuwa sai a matsa shi gefe shi kenan sai a yi sallah haka nan mun fahimci wannan wannan danshin ruwan da ke tare da shi matukan ainihin najasa din ta kawo babu komai wannan ka zaka ibada da abinka domin matan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha Allah shi kare da gare ta takan sa hannu ta wanke ko kuma ta kankarin maniyi ka san dai maniyi ba ka raba shi da mazi ko takan kankare da katufan mazu sallallahu alaihi wasallam ta mai yayyafi in ta mai yayyafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki tufan ya sanya haka na akwai da shi ruwa tare da shi kamar yadda zamu ji insha Allah ta'ala gaba lil hadith alladhi akhrajahu abu dauda abinda yasa ya zanto bawlin yaro wanda ake shayar da shi shi za a yayyafi ne a kansa saboda hadisin da abu dauda ya fitar da shi mujalladi na farko hadisi mai namba ta 262 da kuma mai namba ta 300 da kuma da 76 wannan sa'i da kuma hadisin da al'imamun na sa'i ya fitar da shi mujalladi na farko hadisi mai namba ta 158 da mai namba ta 304 sai kuma ibn maja a hadisin da ibn maja ya fitar da shi a juzi na farko sha a hadisi mai namba ta 175 da kuma mai namba ta ko kuma ya zanto shafi ne ko to bari mu kudan kuma bayan nan lil hadith alladhi akhrajahu abu dauda saboda hadisin da abu dauda ya fitar da shi juz'in farko ko kuma mujalladi na farko shafi na 262 hadisi mai namba ta 376 a darasin da ya gabata na faɗo sabanin wannan amma nambar farko shine namba ta na shafi page number kenan namba na biyu kuma shine namban hadith ina fatan mun faɗi ko da wannan ko to Allah shi da da fahimtar da mu wannan sa'i da hadisin da Imam Nasa'i fitar da shi mujalladi na farko shafi na ɗari da hamsin da takwas hadisi mai lamba ta ɗari uku da hudu wa ibn majah da kuma hadisin da ibn majah fitar da shi juz'i na farko shafi na ɗari da saba'in da biyar hadisi mai namba ta ɗari biyar da ishirin da shida wa gairuhu da waninsa kultu game da haka ne kuma sai na ce in ji shi mai sharhi kenan wa hassanahu al-bukhari imam al-bukhari ya ba wannan hadisi daraja ta hasan nagala zalika ibn hajar fi tarfis ibn hajar shine fitar da wannan bayani a cikin tarfisul khabir juz'i na farko shafi na hamsin an ibn abu samh daga ibn abu samh kada ya ce kuntu akhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance ina mai yin hidima ga manzon Allah sai da damicin Allah suka fita gare shi fa idza arada an yaghtasila qala haka ne ko fa kana idza arada an yaghtasila qala duk lokacin da ya dufanci yin wanka yakan ce walimi kafaka mun bance wannan ko walimi kafaka ka jiyo min da ƙiyarka wata ma'ana idan yana fuskantar sai yana kallon sa sai ya ce ka jiyo min da ƙiyanka ma'ana juya baya sai ya juya baya kamar yadda na juya baya haka kaga zai mishi mene zai mishi sutura kenan kafa shi ne ƙiya na'am to ya za mu karanta wannan wallini ko ko wallini walini ko wallini shine zai fi Allah saka da alheri domin akwai waliya yali li wali kumbula ko bi ma'ana ittabi'ini kenan wannan walini ittabi'ini wallini shine ka jiya min baya kun bance nan ko wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibiha afwan walla mustakbiran ka'allam yasma'aha walla menene ma'anar walla a'rada sai jiya baya ko wa na'a bi janibihi kamar yadda kuma wannan ayan ta zo da lafazin to saboda haka walli ka juya me ka juya me ka juya mini kai ka juya ka bar kallo na shikenan sai ya juya ya yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam sutura annabi na bayan shi shi kuma yana kallon ina ina kallon ɗaya bangaren inda manzo sallallahu alaihi wasallam ba ni ba shi a gurin Allah ka samu dace to saboda haka yadda zamu kanta kalmar walli ni kafaka ka juyo mini da ƙiyarka kalmar tana daga cikin abin da ake zai musu al'abduradi akwai na fuskanta akwai kuma na juya baya kuma da koyan alkurani mana alarma a jawo mana suratul bakara wa haifu ma kuntum ku gane fa wallu wujuhakum shatara to wannan na fuskanta ne ko je ba to kun ji kalmar tana da kace abin da kace musu min al-abdar ma'ana kenan siyakan jumla shine zai fitar maka da ma'ananta takan zo da ma'anan fuskantowa ka fuskanci abu takan zo da ma'anan gomi ne juya baya walla mustakbiran ka'allam yasma'aha wa idza alima min ayatina sha'ani takadha uzwa mun fahimci kan ko to Allah ka samu dace kamar bi'itu bi'itul kitaba thumma bi'ituhu kaga kaman bi'itu bi'itu ta nan zata da kima na ne bi'itul kitaba na sayi littafi thumma bi'ituhu daga nan kuma sai mene sai na sayi bishi akwai littafai da aka rubuta musamman akan wannan akwai kitabul abdad na ibn al-ambari kitabul abdad na ibn al-ambari yana da kyau mu samu littafin za su kawo maka irin waɗannan kalmomi waɗanda sukan zo da ma'anona guda biyu ko sama da haka kuma kishiyoyin juna amma ba za ka iya fayyace ma'anan ba sai ka ga kalmar a cikin jumla sannan ne zaka iya fayyace wacce nan kalmar ta zo da wannan ma'anar ne ko kuma ba wancan ma'anar Allah ka samu dace shegu ya ku kamar irin ta cikin Qur'ani kenan suratul ladin da fi faqara nasu alaiha fitaratul lahi lati fatara nasa alaiha la eh sosai kwa allati fatara nasa alaiha fitra ka gani Allah ka samu dace jazakumullahu khaira na'am walli ni kafaka fa'aula fa'aulaituhu kun ga nan fa'aulaituhu abinda zai dada tabbatar mana da cewa kalman can walla ne walli ne saboda nan ya ce fa'aulaituhu da ka aula yuli kun ga ai da ka waliya ne ko sai aka min ziyadan alhamza sai zama mene aula sai na juyen sai na juyo masu sai na juyo masu da mene kafaya qiyata fa asturuhu bihi sai ne mishi sutura da shi ma'ana sai ne amfani da jikina ne manzo sallallahu alaihi wasallam sutura in kare shi daga ganin wanda yake zai iya ganin sa na'am fa utiya bi hasan aw husayn radiyallahu anhuma fa bala ala sadrihi nan ne ko na'am fa utiya bi hasan aw husayn radiyallahu anhuma fa bala ala sadrihi فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من bolil gudami to bayan haka nan wato bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya kammala abin da zai yi na wanka fa utiya bi husain sai aka zo mishi da bi hasan sai aka zo mishi da hasan yana jariri au husain ko kuma husaini radiyallahu anhu ma Allah shaidda da su fa bala ala sadrihi shikenan sai yayi bawli a kirjinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da shi sai mushi bawli akan tufafi ko dai zanto Hassan din ko kuma Husaini kaga wannan shakkun rawi kenan amma irin wannan shakkan in kana min jihati sahaba la tadurru ba komai amma idan kana idan ya zanto taulinsa ne to wani sai an bincika idan adali ne to za a iya karba idan har ya zanto kuma ba adali ba ne to kaga wannan ba za a karba ba dole sai an sami mutaba ko shawahid ko makamancin wannan kamar da yadda ke a cikin ilimin musulul hadith fabala ala sadrihi sai hasan din ko husain yayi bauli ga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajitu aghsiluhu sai nazo ina kokarin in wanke wannan bawlin da ka tufar manzo sallallahu alaihi wasallam fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yugsalu min bawli jariyati ana wankewa ne daga bawlin yarinya mace ma'ana bawlin yarinya mace wankewa ake yi wa yurishu min bawli gulami amma ana yin yafi ne daga bawlin jariri yaro ma'ana idan yaro jariri ne nan algulam ana nufin arradi wanda ake shayar da shi to shi wannan za a yayyafi ne za a yayyafi na ruwa ne akan wannan a bawali na shi mun fahimci wannan ko Allah ka sa mu dace to nan za mu iya fahimtar wani abu na farko hujja ne akan cewan yaro wanda yake shan nono bawalinsa ba za a kama hannu ne a zubarwa a wanki ba kawai za a yayyafi ne a kai saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wani sahabi na shi ko kuma wannan sahabi ya karantar da shi ga yadda za a tsaftace wannan bauli din dan shi kokarin sa yazo ya kama ne ya zuba ruwa ya wanke sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai irshadin sai nuna musu ga yadda ake ma'ana ga yadda shari'a ta tanada kun fahimci wannan ko amma ko idan idan yarinya mace ce fa kaga wannan shi sai an zuba ruwa sai an wanke kenan mafhumin mukhalafa din to waɗansu malamai suke cewa saboda illan haka shine bawalin mace akwai maiko tare da shi kaga kenan idan har jaririya yarinya nan sallallahu alaihi ya ce a wanke to akwai alamun mene akwai wannan alaman wannan mai kwanta da shi wankewan shi ne zai mene zai fitar da wannan wannan bauli ya gusa da najisa mun fahimci wannan ko shi ko na yaro alama kenan babu wannan mai kodin Allahu alam na'am na'am ka ce ban fahimci gaba ba to yadda Allah sun ta ya tsara kenan ga dama Allahu alam kaga wannan kuma sai an tambayi likitoci su likitoci su ne za su kara bayani to Allah ka samu dace na wa yakum ala sallallahu alaihi wasallam na'am Hmm. Tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. sosai kuwa gaskiya ne insha Allah ta'ala ruwa bai shiga cikin mai amma idan aka cuda shi ba kaga za a zai iya fita mai ko jazakumullahu khaira Allah ka samu dace a wannan tambi wannan karin bayanin yana da kyau a idan ku duba idan tambihi ne kuma kamancin wannan ina ganin in dai ba dai lokaci ya kure ba to an dai in kuma mai sauki ne wannan babu komai mu bancin nan ko amma sai dai zanto abin namu mu gudanar da shi da tsari yana da kyau ko menene mutum sai dan samu dan takarda ya rubuta kada ya manta ko a gefen littafin sa haka ya rubuta da gansar albashi ya ya ya ya goge da kabara Allah ka samu dace kalmar aljariyatu suna ce mu kalmar lafzun mushtarakun lafzun mushtarakun kalma ce wuce takan zaki ma'anona daban-daban kaga gadi mun ga jariya nan da ma'anar mene jaririya jariya takan zo da ma'anar jirgin ruwa inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya dama ce za ta kama hanya nan a gujin da suke tafi ce da gudu ita ma ta zama jariya mun fahimci wannan ko ta zama jariya na'am sannan kuma ga abin da yake gudanantuwa abin da yake gudanantuwa yana samuntuwa akai akai shi ma jariya ne kaga sadakatun jariyatun sannan kuma kuyanga ita ma takan zo jariya akwai irin waɗannan alfaz din malamai sun yi rubutu akan su musamman al'alfazul mushtaraka ka duba kawai ka rubuta kawai al'alfazul mushtaraka sai ka sa pdf ka tura ma farfesa google zai turo maka su gasu nan kawai mun taɓa yin daura a can makaranta akan wata kasida mushtarakatul qur'an mushtarakatul qur'an kawai musamman to Allah ka sa mu dace Allah shi da fahimtar da mu to cikin karatu kuma bayan ya ce illa zakar radhi mu duba kalman ar-radhi mun yi karatu cikin lamitul af'al idan kana son ka fitar da ismul maf'ul daga kalma ko fi'ili zaka zo da shi da wani ma'auni mene maf'ul ko maf'ul sunan abin da aiki ya fada masa ka misali kayi rubutu shi wannan rubutu ana ce musu mene maktub maktub kaga zo da shi da ma'auni mene maf'ul amma muka bayani akwai waɗansu kalmomi laraba ba su suka zuwa da su da ma'aunin maf'ul ba kaman wannan kaman wucin nan kalmar arradi yana da ma'anan almardu abu wanda ake shayar da shi mun banci wannan ko amma laraba ba su zuwa da shi ma'ana lafazin ba su suka zuwa da ita ba ko ba su suka zuwa ba su zuwa da ita da ma'aunin maf'ul shi yasa aka zo da ita da ma'aunin fa'il kaman qatil mun banci wannan ko suna sun bi zuwa da shi da ma'aunin fa'il amma ana zuwa da shi da ma'aunin maf'ul kuma kamar falkatilu wal maqtulu fin nar Allah ka samu dace wa lu'abu kalbin da kuma lu'ab menene ma'anar lu'ab shine miyau saliva mun gani to wani irin miyau ake nufi a nan shine sai aka keɓance shi cewa miyo ɗin kalbin na kare kawai kun gane ina son fito da wani karatu ne da muka yi shi a cikin annahul wadi satin ta gabata ai kun ga lu'ab mudaf ne kalbin mudaf ilaihi ne to dukkan su da mudaf da mudaf ilaihi na kira ne ko na kira ne ko kuma ribatai ne to kaga idza udifatin nakiratu ila nakiratin ihtasabat at-takhsis iktasaba al-mudafu at-takhsis to kun ga kan karatun yanwa Allah ka sa mu dace don ba wai karatun lugan bane kawai haka ba a'a in an karanta lugan kuma sai a lura da a gano fikihun sa a cikin karatun mun bance ne ko dace walu'abul kalbi ne to zai zama akwai irin karanda nau'in karanda ke nufi a eh zai zama akwai wani nau'in kare ne da ake nufi wanda ke sanani amma da aka zo da shi lu'ab na kira sai aka ce kalbin an yi kaga min babu idafatin nakira ta ilin nakira to an yi taksisi da mene miyakun kare ashe kenan duk wani abu wanda yake bai ansa sunan karen ba ba shi a ciki ku da fahimta inda an ce lu'abul kalbi da alif da lam to zai zama ba wai dukkan kare bane a'a ko wani nau'in kare ko shi wani shi yake nufi mun fahimci wannan ko to Allah fa alam wal wa'abu kalbin da kuma miyau irin na kare ya sauke mana nan ba a ƙasa yake kawo mana hujja da cewa lil hadith alladhi akhrajahu muslim saboda hadisin da imam muslim ya fitar da shi mujalladi da farko shafi na ɗari biyu da talatin da uku a talatin da hudu mai hadisi mai namba ta dari biyu da saba'in da tara wannan sa'i da kuma hadisin da imamun nasa'i ya fitar da shi mujallaji na farko shafi na dari da saba'in da shida zuwa shafi na dari da saba'in da bakwai wa gairi kuma da wasunsu ga hadisin nan zai kama na أما إمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولق الكلب في إناء أحدكم manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kare yayi lallaga kare ya sa bakin shi ya lasa ruwa ko wani abinci ko sha ko makamancin wannan a cikin mazubi ina shine mazubin abu kaman kwano kaman kofi kaman faranti duk sun ɗauka suna da sunan ina falyurikuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ya wanke shi ya daure shi ya zuba mishi ruwa ya daure shi zubar da shi thumma thumma liyaghsilhu sab'a sab'a mirarin sannan kuma sai ya wanke shi sau nawa sau bakwai to ga ta lamun nan summa liyagsilhu wannan ana ce mata lamul amri lamul amri kaman liyin fiku zu sa'atin min sa'atihi ta zama lamul amri na farko kenan sannan kuma na biyu falyurikuhu ita ma gata nan har ila yau watan nan za mu iya fahimtar umarni da mazu sallallahu alaihi wasallam ya yi a wanke sa'an nan kuma sai a sa ruwa a ɗauye shi. To, ya kawo saba a mirarin, shin dole ne a wanke shi sau bakwai ko ko ba dole ba ne? To, malamai suka ce ba dole ne a wanke shi sau bakwai ba. A nan sanar sun yana nufin je a wanke shi ne da adadi mai yawa. Domin idan akwai karancin ruwa za a yi. To, kaga kenan idan idan babu ruwan da zai iya yiwuwa a ce sai an wanke su sau bakwai ya za a yi kenan yanzu to za a yi da wannan kwantena kenan in kuma zan shi dai ne fa kaga wa maja alaikum fi dini min harajin to saboda haka ana nufin adadi mai yawa ne za a amfani da shi a sa a wanke shi wannan kuma shine zai fi insha Allah subhanahu wataala saboda babu wani abu a cikin addini wanda ke mai wahala duk wani abu da shari'a musulunci ta ce maka ga yadda za ka yi to nan akwai sauki in kuma har ya zanto kana da wani uzuri ba za ka iya aikatar da aikata wannan abu ba ko aiwatar da wannan abin ta wannan hanya ba to za ga an baka za ga an baka canji baje mun fahimci wannan ko sannan kuma malamai suna cewa nan a saba'a mirarin din nan wannan ana ce mishi mafhumul adad mafhumul adad shi kuma mafhumul adad la ibrata lahu idan nasu ya zo da adadi cewa ai aikata kaza so kaza to akan duba idan har wannan adadin babu wani babu wata alama da ke nuna wajibcin haka to za a dauke ba za a dauke shi akan wannan adadin ba ma'ana ba za a aikata shi akan wanda za a aikata ainihin hakikan wannan adadi ba sai biya mene a aikata wani abin da ke mai yawa kamar sa kamar irin nan wannan guri amma inda nasi kuma ya nuna cewa wannan wannan abin za a aikata shi sau wannan adadin shari'a ta yanke to shikenan sai a dauka a yi sai a yi idan kamar khamsu salawatin katabahunna Allah mun fahimci nan ko kun ga khamsu salawatin to wannan bisa ga kula da nasusa na nuna cewa dole salloli guda biyar ne kawai zamu yi ba ka da a cikin yini ba ka da dama ka ce za ka yi ƙari kan haka ko kuma za ka yi ƙasa da haka Allahu alam ka taba hunan lahu to kaga karina da ke nuna mene sallan wajibi za a yi tunda kun ga kataba nan yana da ma'anar fallantawa wajabtawa kaga kenan ashe ban da dama in ce ainihin salloli uku ko zan yi amma idan sahibu shari'a na nan ya baka dama ka yi ƙasa da haka shikenan hujja ne an bai mun bai wannan to Allah fa alam Allah shi da fahimta da mu walu'abu walu'abu kalbin na gama can ko na'am warausun da kuma turusu menene ma'anar turusu shine busasshen bayan gida shine rauf ya soke wannan ba ta goma sha biyu da ƙasa da cewa lil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihi hujja akan cewa arraus ciro so busashen bayan gida najasa ne shine saboda hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi fi sahihi cikin ingantaccen littafin sa mujalladi na farko hadisi mai lamba ta a shafi na 256 hadisi mai lamba ta 156 wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi da kasanta anko suna cewa turmuzi turmuzi to Allah ka samu dace mujalladi na farko shafi na 82 ma'a tuhfa amma ka je ka duba hadisin tare da mene tare da tuhfatul hawzi wato shaidun wannan littafi din na sunan tirmidhi wannan sa'i da kuma imamun nasa'i mujalladi na farko shafi na talatin da tara ko kuma hadisi mai namba ta talatin da tara wa ibn maja da ibn maja mujalladi na farko shafi na ɗari da arba'in hadisi mai namba ta ɗari uku da goma sha hudu an ibn mas'udin imamul bukhari ya fitar da shi daga abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu qala Allah shaida da shi ya ce atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ga'ita فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس صلى الله عليه وآله وسلم Abdullahi bin Mas'udin ya ce, atan nabi sallallahu alaihi wasallam alga'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen zagawa kalmar alga'i da lugance tana da ma'anan almakanul mutma'in min al-ard guri da idan mai tafiya ya gaji yana neman ya huta zai zauna to nan ne wannan nan gura ake ce mishi alga'i amma shari'a ta zo da lafazin alga'i da ma'anan menene bayan gida to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yin bayan gida ko kuma ya zo na'am idan atan nabi sallallahu alaihi wasallam al-ga'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen zagawa to kaga nan yana da banan mene gurin zagawan kuma shari'a har ila yau ta yi amfani da shi da ma'anan bayan gida da ke fita ina ayin suratul maida auja ahadun minkum بالغائب fa amarani an atiyahu bi thalathati hajarin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni da in zo mishi da duwatsu guda uku ka'idan ta adadda madud thalathati hajarin ina adadin mu salasa ina madud to kaga nan an samu ittifaqi ko ikhtilafi a ga an samu ikhtilafi al'adadu yukhalifu al-ma'dud بحيث ما إذا كان المعدود مذكرا كان العدد مؤنثا وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد مذكرا جزاكم الله خيرا to kun gani gashi yanzu ka ce na hau ba sunan manzo sallallahu alaihi wasallam bane kun fahimci wannan ko ma'ana ka ce ka'idan larabci annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiyaye ba cikin maganganun sa ba duk dai ka'idan na hujjan za karanta sai ka samu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba hadisin sa a shekenan mu ma idan za mu karanta hadisin dole dole su mun kiyaye da ka'idojin dole su mun kiyaye banda dama in karanta shi ne hau dole su in na karanto shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta Allah ka samu dace fa wajadtu hajaraini shikenan ibn mas'ud ya ce sai na sai na sami hajaraini duwatsu guda biyu tasmiya ko wal tamastu thalitha sai na nemi na ukun walam ajidhu amma ban same shi ba fa akhadtu rawfatan sai na dauko mishi turoso na kawo mishi fa ataituhu biha sai na zo mishi da ita wato sai zo mishi da wannan duwatsun guda biyu da kuma wannan turosan fa akhadha al-hajaraini sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya karbi duwatsun guda biyu wa alkar rawsa sai ya jefar da wannan turosan wa qala hadha riksun sai ya ce wannan riksun riksun bi ma'ana najisun wannan najisa ne saboda haka kenan ashe a musulunci bai halasta a yi amfani da najasa wajen gusar da mene najasa wannan na cikin hujjar da idan mutum ya ɗauki alma'un najis ya yi tatahur da shi ko tatayyub da shi tsarkinsa bai yi ba Allah ka samu dace to wannan hadisi ne a matsayin hujja akan cewan arraus busasshen bayan gida najasa ne kuma a shari'a musulunci ba a gusar da najisa da najisa Allah ka samu dace wada muhaibin da kuma jinin al'ada shi ma jinin al'ada najisa ne ya soke mana namba ta namba ta goma sha shida ya ce lil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari saboda hadisin da imam al-bukhari ya fitar da shi mujalladi na farko shafi ko kuma hadisi mai lamba ta dari hudu da goma ka je ka duba hadisin amma ma al-fath ma'ana ka duba bayanin da mai fatkul bari ibn hajar kenan ko wa muslim hadis a mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da arba'in hadisi mai namba ta ɗari biyu da casa'in da ɗaya wa abu dauda da kuma abu dauda mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar hadisi mai namba ta ɗari uku da sittin da ɗari uku da 61,362 wa tirmidhi da kuma imam tirmidhi mujalladi na farko shafi na 254 zuwa ta 55 hadis namba hadisi mai namba hadisi mai namba ta 138 wannan sa'i da kuma imam an-nasa'i mujalladi na farko hadisi mai namba ta 100 wa ibn majah da kuma ibn maja mujalladin farko hadisi a shafi na ɗari biyu da shida hadisi mai lamba ta ɗari shida da ishirin da tara wa gairuhum da makamancin su hadisin na imamul bukhari shine kamar yadda ya kawo da isnadin sa an asma to binta ko binci binci ko to amma asma'i zamu ce ko asma'a asma'a shi ma duk mun yi cikin munasir iran wannan mamuni bin sarfi ne ko to menene illa asma'u wani fili ne kan zo da wani ma'aunin misali to akwai alamiya ko alamiya wata ne jazakumullah khaira alamiya والتعنيف والمانع له من من من الصرف الألمية والأجمع الألمية والأجمع عفوا والتعنيف والتعنيف جزاكم الله خيرا أن أسماء to binti din nan za a yi mata za a yi mata jarra ne kalmar binti za a yi za a yi jarra ne saboda hukuncin asma shi ne mene jarra ko saboda ana nan to saboda haka sai binti ita ma sai ta dauka jazakumullahu khaira badal kenan badal kenan wajen lirabin sa ku yi hakuri ina son mu tarbiyantar da kanmu ne a kula da irin waɗannan abubuwan watan fitar da irin waɗannan ahkam din shine zai baka dama ka fahimci karatu sansa kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala duk inda kai ma za ka karanta za ka karanta da shi yadda ya kamata in ma da wani dan bid'a wanda ke son yi maka siya za ku yi mukabala to ina son ya ji ya san riga ko bai san riga ba to sai ya sa a samu karatunka ko kuma sai ya sa a zuwa ji karatunka idan ya ji kana fitar da matsalolin riga to daga nan kuma zai sai fara tunanin to wani irin dabara kuma zai maka mun gane ko to Allah ka samu dace saboda haka gaskiya luga na da amfani qalat sa'alat imra'atu rasulullah sa'alat imra'atun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta tambayi manzon Allah sai da damin Allah tabbata gare shi fa kana sai ta ce ara'aita ihdana idza asaba thawbaha haddamu min al-haiba ka ba mu labari idan jini na al'ada ya shafi ko ya taɓi tufan ɗaya daga cikinmu kaifa tasnau ya za ta aikata fakala shi ke nasi fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai da mace Allah subhanahu gare shi ya ce mata idza asaba sauba idza asaba sauba kun ji yanda yake kina karanta ko na ce ne halje na ce ne idza asaba sauba to kaga wannan kuskure ne idza asaba sauba kun gane saub wannan zubar ruwa kenan ko kuma ruwa to kuskure ne idza asaba sauba ihda kunna damu idan jini ya samu tafan ɗaya daga cikin ku min alhaiza na al'ada faltaqrusu ta cuda shi alqarsu bi ma'ana addalku bi atraf al-asabi ثم لتنضعه بماء ستي مشي يفي دروا ثم لتصلي فيه لتصلي فيه sannan kuma sai ta sallah cikin sa ma'ana idan mace ta duba cikin gigin hijabinta ko zaninta ko tufanta sai ta riga jinin al'ada abinda za ta yi shine sai ta idan ya bushe sai ta sa hannunta kankare shi mun fahimci wannan ko idan kuma bata kankare shi ba dai za ta zuba mishi ruwa sai ta mene sai ta cuɗa shi shi ne labazin alkarsu a nan ya ce faltakarsu kyauta goge shi shi ne addalku bi a tsarafi a sabe kamar da ibn asir ya fasara cikin annihaya fi da ibn hadith to sai ta kama shi ta wanke shi ta cuɗa ta zuba mishi ruwa ta cuɗa ta cuɗa shi idan ta tabbatar jinin ya fita shi kenan sai ta sa tufanta ta sallah abinta kar ta damu cewa wai akwai danshin ruwa babu komai wannan babu komai wannan danshin ruwan ai ba najisa bane ko ainihin najisan ai ta kawo yanzu to sannan shi kenan kar ki damu da wannan danshin ruwan babu komai ya sallah da shi kawai shine ya kare ya kare ke da cewa litisalli fihi sai ke sallah tare da shi to anan me ke nuna menene wajhul istishhad menene hujjan malam na kafa hujja da wannan hadith saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an mai tambaya ya ce a wanke jinin al'ada da idan ya shafi tufa to wannan ke, ke nuna cewa kenan hujja ne akan menene wajibcin wanke tufa daga jinin al'ada idan ya shafa inda bai ce a wanke ba sai dai ko a yaɗe shi a fitar da fitar da shi ko kuma a kankare shi a fitar da a raba shi daga tufa kawai a yi ibada inda bai ci a wanke ba Allah ka samu dace wala kuma khinzirin na daga cikin abubuwan da suke najasa akwai naman alade naman alade wala mu khinzirin ka gane an da an ce wala hamun zai zanto nama kenan ko to amma sai aka yi taksisi cewa naman ma wani iri na alade kun ga yi zafin na kira jikin na kira to ya sauke min namba ta sha bakwai likaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukin sarki ma'ana hujja akan cewa naman alade najasa ne saboda fadin Allah madaukin sarki a cikin suratul an'ami aya ta 145 Allah yana cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bihi qul hadha fi'lu amrin umarni ne Allah subhanahu ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa ya faɗa mana la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman to qul din nan fili ne muta'addi maf'ul bihi din shine muharraman qul la ajidu muharraman fi ma uhiya ilayya kun ji takdirin aya qul ka faɗa musu la ajidu muharraman ba wani abin da na sama haramtacce fi ma uhiya ilayya cikin abin da aka yi min wahayi zuwa gare ni mun fahimci wannan ko ala fa'im wanda ke haram ne akan duk wani mai ciyarwa ta'ama ya ci abinci a ta'ama ya ciyar babu wani abu daga cikin abin da aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wahayi wanda ke haramun ne wanda mai ciyarwa ya ta'ama mai cin abinci ya ta'amuhu zai ci illa an yakuna maitatan ko illa an yakuna maite kiran kisa'i yubilu makbal haitani za mu daura insha Allah kai illa an yakuna maita ko kuma maite sai inda abu ya zanto matacce idan abu matacce ne wannan haramun ne a ci aw daman masfuha ko kuma jini wanda aka fitar da shi daga jikin dabba aw lahma aw lahma khinzirin ko kuma naman alade to ga muhallin shahid na malam nan fa innahu rijsun lallai saboda lallai shi ne jasa ne aw fiskan ko kuma fasikanci ne uhilla li ghairillahi bihi wanda aka ɗaukaka sunan wani ma'ana aka ambaci sunan wani tare da shi muhallin shahid din malam anan shine lahma kanzirin to meye dalilin haka saboda Allah ya ce fa innahu rijisun saboda shi najasa ne to lamirin hu ya'udu ila maza shin zai koma ne zuwa ga maita a inda maita ne sai a ce fa innaha zai koma ne zuwa ga daman masfuha a ba zai koma zuwa ga daman ba aw lahmin khanzirin zai koma mu zuwa ga lahmin khanzirin saboda addami da ya'udu ila ya'udu ila aqad bismin madhkurin lamiri idan zai koma ma sunaye da aka jero to zai koma ma na kusa da shi ne wanda ya fi kusa da shi ne shi ne zai koma ma labin zai koma ma mun fahimci wannan ko Allah ka da fahimtar da mu saboda haka naman alade na jisa ne li'anna dhamir fi qawlihi malan sai ka da bayani cewa saboda lamiri da ke cikin fadin Allah fa innahu rijsun mufradun lamirin nan yana nuni akan akan abu dai ne shine mufrad wa yarjiu ila al-aqrabi sannan kuma a ka'ida ta nahau lamirin nan ba zai koma ba zuwa ga waɗannan sunaye guda uku da aka jero ba zai koma zuwa ga sunan da yafi kusa da shi ne wa huwa lamul khinzir shine lahmul khinzir din inda zai koma zuwa ga waɗannan abubuwan ne guda uku maita daman masfuha lahmul khinzir sai a ce fa innaha fa innaha mun fahimci karatun ko Allah kada ya fahimtar da mu Allahu a'lam to kun gari gashi wannan da ke nuna mana a mahimmancin koyon luga din kaga dai gashi ta hanyar luga an fita muka da wani hukunci fa innahu din bacin wajannan ka'idan malam zafi a samu takaddama nan wani za su ce daman masuwa ake tari wani za su ce mene lahama khinzir ake tari to dai azzami da uri ila akar bi bismi mazkurin shikenan so saboda aka yi uri ila lahmi tunzirin aga shikenan an huta na daga cikin abin da ke nuna haramcin naman naman alade na jasa ne saboda mene haramta shi da aka yi an haramta mana gabaki ɗayansa domin ka'ida ta malaman alka'idin fikiya suna cewa taharimun shai'i taharimun li jami'a ajza'ihi idan an haramta wani abu yana nuna cewa duk wani sashi na sama haram ne to shi naman alade shi alade an haramta shi ga baki da da namansa da fatansa da ruwansa da man kitsansa mansa da kofatansa da gashin komai da komai shi wannan haram ne ba za a amfani da shi ba za a zubar da shi na wasan da shi Allah ka samu dace to malamai menene hukuncin da hukuncin wanda kana cikin tafiya a shi ya dauko naman alade sai ya shafe ka da ruwan shi wuce shin za ka kau da kai ne kai ba komai ka je ka cike ibada ko ko za ka iya faruwa ko za ka kama gurin ka wanke na'am mun bincike mene ke cewa a eh karar mutum ya sani naman alade ne duk ma an shi kana ganin folk meat za gane a yi ko an gyara shi za kana ana gane shi za ka gan shi shi wani watan yana da haske ba ja ne can bada ba ja ne can da ba kamar nama akuya kuma za ka gan shi babu ba wani kitsa kitsa haka tare da shi kamar yadda nama akuya yake da shi da sauransu ko da ke jinsin jinsin ya aladin amma dai wanda da dai suke nan da yi za ka ga naman shi ya bambanta da naman kuya ko rago mun fahimci wannan ko to Allah fa alam ya sani karar naman alade ne ya gani kila ma har ga kafafun ko kawunan yana kallo sai ya shafi aka aka dan aka gogi jikin shi da shi ga ruwan kuma a jikinsa shikenan sai ya wanke sai ya wanke Allahu alam wa fi ma ada zalika khilafun dukkan abin da yake sabanin haka ne ko wato abin da yake sabanin mene abin da yake sabanin da'itul insan bauluhu banda na zakar radi da lu'abu kalbin da raus da damu haidin da lahamu khinzir guda shida kenan ko to akwai sabani akwai bambancin ra'ayoyin malamai akan haka mu samu littafin bidatul mustahid wani hatil muktasib za mu samu bayani dalla-dalla sosai akan mas'alola ko abubuwan da malamai suka yi kare juna a kansu washin najasa ne ko kuma najasa bane kuma zai kawo maka hujjojin kowa mu kara da littafin alfiqh wa alal mazahib al arba'a da tamamul minna sannan kuma mu kara da littafin sahih fiqh sunna na Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim to Allah ya ji ga malaman mu kamar mani kenan sosai ko amma zance mafi karfi abin da ma ibn tamiya tafi akan shi ne ba nan ainihin tsantsan mani ba ne jisa bane in ya samu tafa amma ka tabbatar mani ne kawai tsantsan sa to shi kenan wannan babu komai sai ka yade shi kawai ba komai in ka wanke a matsayin ka yi tsafta shi kenan in ma ka fushi haka nan babu komai tufan ka ta ya halasta ka saka ibada da ita mabancin nan ko amma ta yaya za a yi ya zanto mani zanza misali mutumin da adabiyanci dai babu yadda za a yi mani ya fita sai mazi ya fita adabiyanci to amma akwai wani hali da yake mani zai iya fita sai dai yana da karanci mutumin da ya zo wucewa kaddara sai ga diginya ta fado mishi aka kan nan kuma da faryon molo tana faɗo mishi kawai sai mazi mazi shi fita kawai saboda tsabagen wahala mazi ya fita fit afwan mani ya fita fit kai kuma kana gefe sai ya same ka a tufa mabancin nan ko amma in dai sha'awa ne ko mu in dai sha'awa ne ko mula'aba ko makamancin wannan to gaskiya da wuya ne a ce bai cakuɗe da mene maziyi ba badalla barakallah fi wannan misali ne a ai wannan in wanda ke fita ta hanyar ada wata hanyar ada galibi ko dai kallon al'aura ko kuma wasa tsakanin mace da namiji ko kuma zurfin tunani ko makamancin wannan ko kuma inda mace ta tafi jikin mutum ko namiji ta tafi jikin mace wannan da wuya ne mani ya fita in Allah yadda mazi ko bai fita ba wannan shine galibi wannan shine abin da ya gama duniya ko ina ka ji abin haka al'amarin yake yana da wuya a ce a irin wannan hanyar ta mani ya fita ta hanyar al'ada ɗabi'a a ce mazi bai fita ba yana da wahala gaskiya shi ke so mu fita shi ke so mu fita sannan sai mani ya fita to Allah fa alam Allah ka samu dace amma akwai halin da kuma mani zai fita wanda ke yana da wuya ko mazun ya fita shine halin wahala kamar wanda ya zo wucewa mota ta tace kafin shi saboda tsabagen wahala malam mani fice fito to in Allah da na a'a sallallahu alaihi nabiyul karim shi ma na iya yiwa sosai kuwa yana iya yiwa sosai kuwa mata suna wani kokari idan suka yi talge da muka afuwan idan suka cuka tuwo aka zo muciya sai ga an sa hannu a roko sai a sai a katsa a katse ta to kaddara ba ta manta ba ta sa hannu a ruwa ba sai ta katso sai ya zo kuma tuwon da zafin da su to komai na iya faruwa komai na iya faruwa wani abu na jikin na jikin ta zai iya fita misali ko kuma ta kwala ihu ma bata sani ba ko kuma ma ta yi zagi bata sani ba abin da kai kake tunanin ba zai faru ba ina karatu wani wani lokaci tun cikin sharhin sahih muslim na imam nawawi ina fa ina ganin babin alula ne ina karatu lokaci sai gashi yake bayani cewa wajen wanke hannu wanda yake da hannu guda uku ko fiye da haka yaya zai yi kun gani to shine bada bayani cewa yanda zai yi shine idan hannun guda uku duka suna motsi amma kamar yadda hannu biyu suke motsi na uku ma na motsi yana amfani da shi kamar yadda ke sauran shi ma zai wanke shi amma idan na ukun ko na uku da na hudun ko kuma abin da suke kari dan kawai yadda ka san abin nan mazajin wando haka suke to wannan ba hukuncin wanke su saboda wannan ba su amsa suna hannu ba wannan fata kawai za a ci ko makamancin haka haka kin da shi ma ai ko malaman fikin sukan ce mene in hassa idan har yana motsi to malam sai na tsaya ne shiru karke sai dai ce kai Allahu akbar Allah yayi gaskiya abin da kai zaka tabbata tunani wallahi malam idan karatu ya zo gurin malam sai kai mamaki Allah ka samu dace so da abin da malamai suka yi maka bayani ah to ba na'am shukran to abubuwan da malamai suka yi bayani kai dai malam ko ka gyale su musamman irin waɗannan matsalolin din yanzu kai inda shekaru can da suka wuce kamar shekaru 20 da suka wuce ko 30 a ce za a iya kwaso jikin wani jini daga jikin wani azuba ma wani ya ce gani ai wasu za su karya tara su ta san ba zai taɓa yiwa ba to gashi yanzu za a iya kwashe jinin da ke jikin mutum a zuba ma wani shi kuma wannan bacin lafiya sai a tsotsa jinin shi a fitar da wani jina a ɗibo wani kuma a zuba wani a to ko ɗan ƙarin jini ma wannan ma ba gaci ba a ɗauko gaba a dasa a gaba a jikin wani kuma ta ci gaba da aiki cikin ikon Allah ka gani Allah ka samu dace Allah ka yi mana jagora wa fi ma ada zalika khilafun abin da ke sabanin waɗannan abubuwa da aka samu nasu ya zo da su to akwai tare juna ilimi wajen malamai wal aslu taharatu dan haka wal aslu asali ga abubuwan da ba a samu shari'a ta tabbatar da najasan su ba to asalin su suna da tsarki kaman wal aslu fi miyahina at-tahara a shek nasir saidi ko sai mene kuma bitin ce al aslu fi miyahina at-tahara والارض والمنين اه باي بكافتا da mini to Allah ka yarda da mana ce fani mun yi daura fa musamman akan akan manzo ai sai ba da kalle shi a tayari ya ji a sani mai a banda wannan kuma to ko ne ne ta Allah ka zabu dace Allah saka da alheri to gaji musamman muka yi daura akan manzuman aka kuma haddace ta aka wake ta aka fassara ta da sauransu to Allah saka da alheri an fa an bu kwana biyu sha biyu ko to Allah shi mana jagora fala yankulu anha babu abin da zai fitar da abubuwa waɗanda suke sabanin abin da shari'a ta tabbatar da najasan su babu abin da zai fitar da su daga wannan hali na tsarki illa naqilun sahihun sai dai wani asari ko wani dalili ko wata aya ko wani abu mai inganci da aka samu na alkur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam lam yu'aridhu ma yusawihi amma da sharadi ya zama babu wani nassi da yayi daidai da shi wajen inganci wanda ya karo da shi au yuqaddamu alaihi ko kuma za a gabatar da shi akan shi menene ma'ana haka abinda malai yake nufi ku dubi wancan hadisin da an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam akan mutumin da ne ya tabbata lawarsa alhani yana da alola wancan ya nuna mu mene gaba ce daga cikin gababban jikinsa ko tsoka wancan kuma ya nuna warwarewar alola kaga an samu asai hadisai guda biyu sun karo da juna mun bance wannan ko ko kuma an samu aya ta ce kaza sai kuma aya ta ce ita kuma wannan ta ce ta faɗi sabanin haka wayin kaga wayin kana ba na alqur'ani ba a samu wani ta'arud ba babu ta'arud a cikin alqur'ani wajen hadisai ne aka dan samu dan sun lafuzza waɗanda ana ganin akwai ta'arud amma duk malamai sun bi sun fitar da abin nan wa abin nan adamu ta'arud dake cikin waɗannan abin nan hadisan musami ta'awil muktalifil hadith na ibn kutaiba da dai sauran irin littafan da aka rubuta akan wannan to saboda haka idan an sami hadisi sahihi ya ce kaza wannan ya ce idan ka ga mai kuturta ka guje masa kamar yadda kake gudun ma zaki in ka gan shi wannan kuma ya ce mene cuta da kanta ba ta tasowa daga cikin wani ta koma kan wani to ga wannan ya ce kaza wannan kuma ya ce kaza kaga kama akwai kika da warara ko a'a ba haka ake nufi ba ma'ana babu kika da warara in aka hada hadisan nan cuta dai asalin ta je ta taso daga wannan ta wannan ba zai yi ba amma inda aka yi gogayya cakuɗe ɗaniya da mai wannan abu ba shikenan za a iya kamuwa kaga za a samu transfer na wannan cutar daga cikin wannan zuwa wannan zuwa jikin mai lafiya ta hanyar mene ta hanyar cakudedeniya kamar yanzu yadda ma likitoci sun bayani akan mai cutan ciwon hanta da yiwuwa idan kuka gaisa da shi zufin shi ya taɓa jikin mutum da yiwuwa ya kama Allah shi kare mu amma dai haka nan kawai ka ga mai ciwon hanta cutan ba za ta taso ta shiga cikin mutum ba Allah shi kare mu Allah shi kara mana lafiya au yuqaddamu alaihi ko kuma wannan nassi ya ce kaza wannan nassi kuma sai faɗi sabanin haka to ashe kenan kuma ga su sai haini to sai a duba ga kila akwai nassin da ya fara zuwa sannan sai nassin wannan nassin ya zo daga baya daga nan za a gane mene nasikh da mansukh kenan mun fahimci nan ko Allah ka samu dace to wai akwai nasikh da mansukh cikin hadisai akwai akwai malamai akwai na'am barakan lafiku ɗaya ne ma sana saka da alheri a tafuwar tura gode akwai na'am kuntu na haifi kuma an ziyarar kuburi eh Allah saka da alheri da can an haramta mana ziyarar kaburbura amma yanzu daga baya fa sai aka canja wannan hukuncin sai aka halasta mana amma da nufin mene da nufin yi musu addu'a kawai Allah ka samu dace da zakon Allah khaira na'am kaga alma'u min alma'i to baina shu'abi hal arba'a kaga kaga shi ma gashi ko to Allah saka da alheri ba abin da ke halasta alma'u min alma'i wannan ruwa na farko alma'u ko mai ma'arifa ko na biyu ma min alma'i ya ce ko kaga kowanne asali ne yi ruwa wanda ya fito ruwa wanda ya sauko daga sama ko ya bubbugo da ƙasa alma'u ne an sa mishi ma'arifa sannan kuma ruwa wanda yake fita da jikin mutum man na mamiyi shi ma asali ne yayi mun fahimci wannan ko to shi yasa kowanne da ma'arifa ba abin da zai sa ka ɗibi ruwa ka yi amfani da shi a matsayin kayi wankan janaba ko makamancin haka sai dalilin fitan mene romani ɗaya hakiki ne ɗaya majazi hakanan kawai yanzu ni misali kawai yanzu haka wasu yanci na ɗibi ruwa ne wankan janaba ba shi halasta ko na yi yanzu kawai haka nan na ji na ɗibi ruwa ne wanka da shi na janaba ba zai zama a wajen shari'a na'am wankan janaba ba sai mene ya faru sai an sami mani ya fita to shi ne ke wajabta yan amfani da ruwa wajen mene yin wankan janaba mun fahimci wannan ko to Allahu a'lam na'am game da na'am jazakumullah khaira jazakumullah khaira to idan kare ya sa baki a cikin ruwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ruwan za mai da shi ne za a zubar da shi ne ko sai a wanke wannan kwantenan adadi mai ya so bakwai wani kuma ya ce wa afiru samina ko ba haka bane to jazakumullah khaira to wai menene hukuncin ruwan za a sha koko ba za a sha ba za a amfani da shi ko ba za a amfani da shi ba za a amfani da shi ba saboda ya nuna zubar na farko kenan kai ko da ma hadisi bai zo da lafazin azubar ba to za mu kalli shi wannan ruwan a kimiyyar lafiya kare idan ya taba idan ya tabi jikin mutum idan yawun kare ya samu jikinka ko makamancin wannan wannan yawon akwai hatsari tare da shi saboda akwai virus tare da shi na farko kenan sannan kuma ba ka rasa kare da cin mene na jisa to saboda haka shi ma miyansa ya zama mene ku duba kyanwa inna hamilal mene min tawafin alaikum ko ko makamancin haka amma da za a gano kyan wannan tana cin najasa to miyanta ita ma zama mene ya zama najasa ne Allahu alam. Wayyakum alam. Na'am? A idan ruwa wanda yake ai kamiyyar ruwan za a duba. Kamiyyar ruwan za a duba. Idan yana da yawan da zai iya galabtan wannan abin nan abin nan biyan karan to shikenan in yana da yawa matuka shikenan nan babu komai kafin cin nan ko idan an dan yi amfani da shi wajen abin da yake ba kamar wanki ko makamancin wannan amma idan wani ruwan kaɗan ne wannan kaga automatically wannan za a zubar da shi ne na malam innamal mushriku ne na jisun a wannan da Allah sun ta'ala nan Allah sun ta'ala ya ce innamal mushriku ne na jisun fala ya karbul masjidil harama ba da amihim aza najasa nau'i biyu ne akwai najasa hukumiyya kun gane ko ko kuma ma'anawiyya akwai najasa hissiyya to najasa hissiyya shine bayan gida ko bauli najasa ma'anawi shine abin da yake najasa ne amma ta bangaren ma'ana saboda haka in ka gaisa da mushriki matukan ka tabbatar da hannunsa ba na jisa nan ba sai ka wanke hannunka ba insha Allah ta'ala Allah ba alam alaikum sallallahu na eh eh to abinda malamai suke cewa nan shine Allahumma illa abinci ya zama shi ne abin da yake amfani da shi wajen rayuwa. Amma ma dama ana shayar da shi ko da yana ɗan cin wani abu yana nan da sunan mene? Arrabe. Allahu ala wa alaikum salam na'am hukuncin tumbudi na yara masha Allah to shi waye ke yin tumbudi yaro ko madalla shi wannan ba da jisa bane kawai share shi zaka yi ko ka wanke shi a matsayin tsafta domin ai zai karni mun fahimci wannan ko idan ko kuma cikin abin da malamin jero mana nan ya jero mana da shi wa ma ada zalika dai ya shiga cikin wa ma ada zalika na mun fahimci mun fahimci wannan ko to to to daga daga daga kubi kawai eh me kace eh ina zuwa da lafiya to a gurguje Mm. Na. Eh. Na. A ku yi hakuri za mu zo magana a kan najisa a kakan mushiriki ma akwai man- magana kan shi na'am na na sallallahu alaihi wasallam a rasulu zai zama insha Allah eh ai ai na daga cikin abin da yasa muke dan fito da wasu sulan saboda galibi irin waɗannan littafan ba kowanne bane za ka ga za ka rasa shi ba kuskure ba sai wanda aka yi mishi aiki matuƙa ko kun san irin wannan rubutun fa- bugawan da sauransu har fa malaman liga ba sai an ba su sun duba ba to kun ga kamfanin da suke da kuɗi a hannun sosai su ne za su kula da mene da dukkan wani abin da zai iya kawo aibi ga littafi ko rubutu ko makamancin wannan su kusa su kiyaye ka kamar misali kofi na alkur'ani na madina da akan buga ba karama ake mishi ake ake ake mishi ba in an buga shi na farko ka cire malaman luga wanda suka san ilimin larabci da makamancin wannan ka cire su sai an ba alamomi sun duba tun daga farko hankali hakar ki na biyu a ta malaman kira'a da su ma sai sun karanta malaman kira'a wanda suka san ilimin kira'a sai sun karanta shin misali wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma an buga musafi da riwayar hafsu sai aka yi fataha aka ce uffa lakuma haka aka buga ya dace da riwayar hafsu to kaga wanda ya san ilimin qira'a shi ne zai gane cewa wannan bai dace da ruwan harsu ba to malamin qira'a sai sun duba malaman da suka san suke da ilimin rasulul uthmani sai sun duba ai ina jin mun yi jazariya ko yawwa wa arif lima katubu huwa sulil wata fi mushabil imami fi ma kada ta jazakumullahu khaira su ma sai sun duba shin an rubuta kowace kalma yanda sahabbai suka rubuta koko ba rubuta ba na wannan kenan na'am to jazakumullahu khaira sannan kuma na hudu akwai malaman akwai fannin da ake ce mishi ilmul fawasil to malaman da suka san ilmul fawasil su ma sai sun duba menene hukuncin haka da menene bukatun haka ko wajibcin haka ka daki musafin hafsu ka daki musaf na musaf na hafsu duri Allah na cewa fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman al madhhab al kufi aya ce cikakkiya wacan nan guda daya amma idan ka duba musab na hafsu ne duri in Allah da zaka haka fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama nan ne fasila nan ne karken aya fa yaqulu rabbi akraman nan ma karken aya ne to yanzu idan malamin da bai da ilmin fawasil an raba aya haka ya zo gurin fa zai wuce ne kawai na'am kuma mun fahimci nan ko to Allahu alam to na ce kai ne na karke malam Na'am. Idan kare yayi cikin manja ko man gida. Mu duba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana lallagan nan kawai ba wai ya ce idza walaga kalbu fi mini fi ina'i to lafazin ina dole sai abin da ake zuba ruwa ko ko abin da ake rubuta abin ake zuba abinci shi ma zai dauka mun fahimci wannan ko akwai lafazi wanda yake am to annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma shari'a in ji amfani da shi sai mu dake shi a haka idan ko khas ne bai ce idza walaga kalbu fi kubi ahadikum ba inda an ce kub ne sai mu dake shi kofi kawai a gaban da kwano ban da plate da sauransu Allahu ala mun gane ko a ku duba ai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke shi ma yana da hukuncin ai abinda malam ke ne ka mana yana da hukuncin najisa ne kun gane a ba gani okay ba ka bar littafin bane shi yasa to to bari Allah kai mu darasi mu zuwa a ba makaranta nan ban bugun a ba makaranta ba to to Allah shi kai mu darasi mu zuwa insha Allah ta'ala ina jin ai ma mun mun yi mun mai maganar nan da zai saboda cin najasa ko ya wuce kuma akwai virus yau to Allah saka da alheri yau eh mu yi hakuri to to insha Allah subhanahu ta'ala ka zo in ma da dama ka dan muna printing din shi yau ka dan zo mun da shi kafin ma mu zo jazakumullahu khaira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shukran shukran dama a tsarin wannan karatu so biyu ne zamu rinka yin shi a a wata ko mun yi bayani sati na biyu da kuma sati na na karki ko sati na biyu da na karki kaga banda na ɗaya da na uku sati na uku za mu yi kokari mu rinka majalisi na luga ne wannan cikin luga kawai mun banci wannan ko na yi bayanin cewa za mu fara da mukamatu dc iya irin wannan lokacin mukamatu dc mukamatu dc in mun gama ta ne in Allah da sai mu shiga mukamatul hariri in Allah ya yarda so da Allah ka tuna mini malam zan zan fita da shi sai in tura maka sai printing wanda yake bukata ina ganin ku karbi nan ban wayin shi ma ko din zan tura ki sati na uku zamu yi amfani da shi wajen wajen karantar lugadin insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace yace wannan na so in yi maganin ma amma na ji an ce akwai dan korafi kaza kaza da sauransu to shi yasa ne shiru so saboda haka wannan za mu ije tukuna sai mu ci gaba da wannan din tukuna sannan akwai daura ya hakuri akwai daura da za mu yi ranar litini za mu fara ranar litini insha Allah akan riwayar khalaf akan riwayar khalaf akwai littafi risalatu hamza ɗari biyar biyar da ake fitar da ita din gaskiya ba za ka same ta ba nan Najeriya kakaf in dai ba dai wani ikon Allah ba to muna tunatar da 'yan uwa karfe goma takwas da rabi ko zuwa goma da rabi ko litini talata kawai in Allah yadda subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk